Allah ya kiyaye to duk wannan yana da sakon wani ya Allah subhanahu wa ta'ala wala anna tafiya da kuma abin da Allah ta'ala ya ciro a cikin kasa min nabatin na tsirrai daban-daban cewa yin kala-kala da suke yi gaba sakamakon Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama kamar na fiya haƙƙin wa inaba wa ƙarfa wa zunzunan wa nahman wa hadari wa gulba wa fajiya ta muhabba waɗannan abubuwa duka suna nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa ashjarin da kuma itace daban-daban ba ta bani duniya ko itace da yawa a cikin ta kamar kasashen mu sai da rana wanda duk wani ce rayuwa yake tasowa yake daga ya yi tsawon sha gwanin sha'awa amma da muka rayu zuwa da zamu yi kai kuma yi duk musu shama duba da masu mutu masu rayuwa suna rayuwa da zara ya Allah ya saukar da ruwa sana suna da suna ba lokacin da zaka gane cewa duniya ko ita ce yawa ta duniya to samu waɗannan itacen kuma kala-kala daban-daban wasu da kaya wasu ba su da kaya wasu na da inuwa ne duhu wasu ba su da ranar yamma da wasu da duru wasu lokaci wasu ba su da wasu ba su da duk wanda a hankalce hankali yana nuna ma cewa akwai wa akwai Allah subhanahu wa ta'ala domin sannan yana ce masu suka yi masu Allah ne sanar da su tahtalifu thimaruha ya'yan mutajen su daban da wasu na wangwara daban da wangwara da wasu mata mawa daɗin su mata yin wani kankana da ban kabewa da ban guna da ban shanu da ban gwanda da ban duk kuma kuma ne amma kada su ba yi kuma haka na daɗin su ba yi gona ayaba da ban abarba da ban lemun zaki da ban kwan da ban rizan da ban duk yare ta ce gaba ɗaya ba su kama da juna saboda haka daɗin su ba ba yi gona haka ma amfanin su ba yi gona to samun bambancin tsakanin su cewa kowane da irin kan ya yi mu cewa Allah ya masa wata hannu muna gane wani kamar yana yana cewa ya tsara da Allah zai rabe samari ma ta rajula min samarati mukhtalifan alwanuha Allah ce shin baka ga mu ne muka saukar da ruwa akan kasa ba daga sama muka saukar da ruwa da wannan ruwan sai muka fitar da ƴaƴan itace wanda kalolinsu da kajinsu ya sha bambam ومن الجبال جدد ليلا وحمر مختلف الالوانها وغرابيب السود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز حكيم تبرد العقوبة لسنا يقول أكم وتنشيوا الله سبحانه وتعالى يعلم وتباين ألوانه da kuma bambance-bambancen alwara ba na kudansu wani gudun bayani wani kuma da kuma dandanan su daɗin su ba iri guda ne kamshin su ma ba iri guda ne amma dukkan su sun yi tare da wani sunan su biyan itace kowane ana ce ne ɗari ce wani to amma gaya ba iri guda ne nau'in ba iri guda ne girma ba iri guda ne ga su nan kala kala ga su ɗinya nan ga su ɗanya nan ga su aluwa nan ga su dabino nan ga su taura nan ga su kare nan duk ga su nan ya yi zace su yaro ga su goro ba nan kowa da yin dani ko kowa da yin ba kuma da ruwa ne yake shayar da su yuska bi wani wani ana ba su ruwa da ruwa ne ne kawai amma kuma dan ganin su sai zama ne taki ne ya yi wasu amma dan su ba ne gobe kai su ba ne gobe ko ba ne kuma kowane da lokacin sai Allah ta'ala ya samu kowane da lokacin lokacin da wanda yake yin yawa sai ka Allah ya rika wani sai ya kare shi wani da saboda kowane samu ya samu kima da daraja ila da mutane su ci lokacin da guluba za ta bayyana duk kayan itace ba su ba da lokacin da guluba ya saboda ba duk yana sai lokacin da ta rana ta bayyana ita ma haka kuma ita ma kamar bolo gurgura tana yanzu zama shi Allah ya ɗauki sauran abubuwa da dinya da su kanya domin yan manyan na nan su ba su yi dare ba amma kowane abu da lokaci shi da lokacin su ya bayyana kowa da kai mai kan mai kanya don yi dinya aduwa ma yanzu zai ga mutu ya iya digiri da ya ɗauko da wasu kuma da yi sama ya yi kullo ta da yana zuwa sai da ya dawo da turan ba mu biya su amma wani lokaci ne ko kallon su ba su zai ya dana ya kawo tsoron dogaro saboda kowane ya yi cin lokaci Allah ya kara mana imani wara wati kuma haka ma kamshin su ba yin gurin kamshin su yana da banda wa fasaisu wa da kuma abin da kowa yake banta da shi daga cikin su da irin amfanin da zai baka ya sha bamban da wani wanda zai baka amma kowane yana da amfani yau da Allah ce wani wanda ya baba ala ba'dhum fil ukhur muna fifi da sashen sa kan sashen wurin cin su darajar su ba yau ko ba ka yanzu in ya arba'in sai ka sanar da kai to me ko sai ta lalace shi za ka yi ba ku da dan Allah shi zama da lafiya kai ya abin kana yin ba kuma ba yin da yaci to amma ga wani ta bi ko sai ka ji dan Allah wallahi ba kai cikin da lafiya dan Allah ya yi shi ba to da Allah ta'ala ya yi ku sashi akan zaki wurin cin su ba da ban da su ba da ba su wa kuwa ilma da amfanin su ba ba da ba saboda haka kenan duk waɗannan abubuwa haka ɗin da suke ɗin yana nuna kun Allah subhanahu wa ta'ala ba na Allah ta ya maka waɗannan abubuwa don su nuna maka samuwar Allah don su nuna maka Allah ne yin su ba kowa ya yin su ba in na ɗan adam kawai yana sa dabarun shi a ciki da azamcin shi da wayo shi da kokarin shi abubuwan su ne su nuna a zuwa sai da kanta ko ba ka ba amma wanda ya samar da su ya bar su sa amfani bayan Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko ke nan daga cikin dallaman kai na biyu ma ne ce wujudin galami ya azza wa jal samun zancen Allah subhanahu wa ta'ala bayyana ayyuna gaban mu yana alqur'ani kasancewa alqur'ani ga ya gaban ga ya tare da ga ya nan cikin masallacin ga mu tare da makarantar su waɗanda suka iya karantowa waɗanda kowace aya ake so a cikin su za su karantowa da su sun yi wa na ƙwararru muna karanta muna karanta ƙwararru wani tazarbaru kuma muna la'akari da lura da zurfa da tunaninmu a cikin karatun shi lura da ya nuna mun ta wahala kan littafin Allah ne sa saboda mun yarda littafin Allah wa ya saukar da shi arzin da muke magana a kan cewa akwai shi ko ba ga gwamnatin dare da rana ma ba ya huta da ranar tun da sai ta wara fada ta wa sun sha da ranar bayan ce dan dai da haka sun sun mun da ko da haka sun nisu mun da ko da haka sun rubu ne kai kuma shi sun da sai ko kai mun da rubu har sha da rana karatun shi ba kuma ba zai mushi ba kada kuma bayan azar ko bayan azar kuma ya kama ko sama da ba kuma bayan shi ya hawo sun kuma da za a yi domin a yi ta baba ta wa karatu ne wanda sun ce yawon cin da ba ya karatu wani sai saki sai a yi shi ya daban daban ba na yi samu ya hada ce wai yi samu kuma ya zanna ya samu kuma ba a yi shi sabi da ya yi ya yi bani da Allah ne shi sai da wannan kuma wannan wahala yana neman hukuncin da wurin Allah su wani abu haka ya yi makaranta haka za su kira makaranta da sa su biyu da rana da kai zai zai da yaro an gina ana karatun in ji ta so daga makarantar ba ba karatun da aka mun da na wasu ne yin saurari shi ne na ake mai karatu amma an karatu na can wurin wani sai ka gina ya tsaure yana yin wa amma ya raina na gaba an da karbe shi na aka koya muku da wasu sai wani wani ka ba na shi duk wannan alama ce daga cikin alamomin da suke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala saboda manyan mu da kananan mu duk mun imani da cewa Qur'anin da muke karantawa ya zancen Allah wa naqamu ma'aniyar ko muna ta kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma to Allah ta'ala ya sauka da alqur'ani ne don mu karanta shi mu lura da shi mu gano ma'anonin shi kuma mai aiki yin sa Allah ya sauka mana shi ba wata da aka karanta ba wa huwa dalilu da haka shi alqur'ani dalili ne على وجوده عز وجل a bisa tsarin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani dalili ne da yake nuna akwai Allah mai girma da ɗaukaka me yasa ma da yake da annahu saboda shi lamarin yadda yake yastahilu kalamu magana ba yadda za a yi ta yiwu bila mutakallimin ba tare da mai magana ba a taba magana ba a ce akwai wanda ya fi wannan wala kaunin bidun wa'in haka ma babu wani zance ba tare da mai zancen ba ba yi ba ka ce ka zo kana ilu a ce ka ce domin wani wani ka ce ba san shi ba yi dole sai an san waye wannan magana sai ka ba kuma wani ne to da ka alƙur'anin nan kowa dai ya san ba magana kowa bane ba ce magana Allah magana ce ta Allah amma muka ji ta ga wani malaman malaman mu suka ji ta a wurin malaman su malaman su suka ji wurin malaman su malaman su wurin malaman su malaman su wurin malaman su har inda tarihi suka ji da sahabbai har inda sahabbai suka ji da manzon Allah a inda manzon Allah ya yi shi da wa da malaika jibril a inda malaika jibril ya yi shi da Allah subhanahu wa ta'ala إذا يأتينا إلى قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل رب العالمين لولا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المجيد وطاع ثم أمين sauraka magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da jibrila sakon Allah ne Allah ya mutu da jibrila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sakai suka cewa ranar sarara shi kuma malaika jibril ne ga Allah subhanahu wa ta'ala yiko a cikin duka ta da take da ka ba yi wa sabo ta magana ba tare da wanda ya wani dai dai ma magana da shi in dai magana shi ba wanda ba kalamu ta'ala magana Allah subhanahu wa ta'ala da mun tana yin duka na wujudi akan samun Allah subhanahu wa ta'ala ba na kan cewa akwai wala siya ba بل لن تنام وأن كلامه تعالى لم يزمزم الله سبحانه وتعالى قد اشتمل ينا قمشني على أمثل تشريع أرسامة كرف شريعة ينا تبتل شراءة بتبو قوة شراءة قوي لقلبي أربه الناس شراءة دمتا يسير نوسني على الوسط دي شراءة دمتا يسير نوسني على الوسط
gaskiya ne
kuma shara'a duk wata lura da su wata ta alkurani mai girma ba wa ahkami qanun sa'annan kuma alkurani mai girma yana kunshe ne da mafi shamsatuwar doka doka mafi kyawun kuma wanda haƙƙaƙa alfairar yankirar bashariya ya tabbatar da alheri mai yawa da bil'adama mana duk dokokin da aka yi ta yi gabanin alƙur'ani da zurgunan sauka alƙur'ani babu dokar da ta samar da alkhairi mai yawa da bil'adama kamar yadda alƙur'ani ta samar da alkhairi mai yawa da bil'adama da za ka samu ba saboda shi shari'a da za a yi to ba ta ana da shi in maka dashin ta ana yi da ana jin hausa masu sai a huce haushi a kansa a kan yi ko ba ka ji kawai yana son ku samu guri kawai sun ci a ba ta wutar da kwanci kawai kuma yi mutu a cikin dole kuwa sun inji ba dole da sauran an yi saboda amfani da sauran jina guda biyar da ya samu guri shi ke domin kala ba ta kallon kowa ko ba ta da haushin kowa Allah ya fi kowa tausayi Allahu akbar shi yasa ya tsara mana doka shi yana yi saboda amfanin mu kai tsirkar ba dan amfani shi bayan fadin Allah ya zabi in shakartum ma ko kana Allah shakira da ni kana da Allah ta ga mun din da za ku ba shi ne karuwa ba ku ne za ku karuwa da ku da ka ba ku wata doka mafi kyau wadda ta tabbatar da ne mai yawa ga bil'adama kamar doka alƙur'ani ne kamar shi kamar كما ان القران هنا منشري على اصدق النظريات الدينيه ابو سامر كسكيا nazari nazari na ilimi ba na abubuwa irin na ilimi da ke abin da ake ce ma abubuwa na ilimi su ne abubuwa irin na kimiyya da fasaha alkurani yana ɗauke da mafi gaskiya su ba mu gana wani gwani ba mu gana an koya muku a shiga a gwada a shiga da gwada zara a in kuna yi kuma da shi gaskiya ne abin da ya gaya muku kawai gaskiya ne kuna gani wani shi ne bayan wannan kamar kamar kamar yadda yake ɗauke ala asdaqin nazariyatin ilmiya a bisa mafi gaskiyar nazari na ilimi وعلى الكثير كما هنا كنتنا كان ديوة من الأمور الغيبية لك الأمر على النسك لديه يا بار لا بار أظن يوم دارمش صار يقول يا بار لا بار أظن جزاء يوزر وجزاء يوم wanda ya wuce ba yana da mata yi su farkon duniya tun ba ba a yi duniya farkon abin da ya rasa a kura ya ba da labari limamin ne ba ya tsakanin annaba adam da mala'iku da Allah subhanahu wa ta'ala daga baya kuma tsakanin annaba adam da Allah ne yi su riba da ku ne ba da ba ku hanya ne sai ga yana da wannan farkon farkon rayuwar dan adam ce ba lokacin dan adam a duniya duk ba ya ce mutum ne ko ta aka yana mu amma Ibrahim yana ba da labarin sai yin tunan al'amura ne da guda sunan sun riga sun wuce da dadewa don banjir bari kuma ƙwararri ne na bada labarin su saboda mai bada labarin mai ƙwararri shi ne ana raka ƙwararri na kusa a ramura waɗanda suke rabu yin bayan mawaƙi ke cewa bandur kawa'ida a bandur kawa'ida a yakin biyu na zara riba wato ayon alƙwararri yadda suka saka sun ba da labarin sun ba da labarin al'adun wariyar game da adawa da da irama a ranar lokacin alkurani ne san taba ma kuma alkurani ne yana ba da labari wannan kawai a ayatul ma'adi wanda ne ba kasa al'adun wariyar wanda ne yi sha'a kamin shari'a jami'a min awisu bai rubani wata kaliwa ta wani hukunci mai wahala wanda alkurani bai bayyana ne an min salati walam yayin al'amarin albani mulki walam yanzur walam yalwi akwai wani babi wasu wata mura ta hannun wadda alkur'ani mai mana tsawa a kanta akwai wata shirya da za ta gyara wadda alkur'ani mai shirya ba sun gari ba a kofi sai da gari ba wani hawaji tun tarihiya da kuma abubuwan da suka faru da tarihi faradin abubuwa cikin tarihi duk alkur'ani ta ba da labari وكان صادقا في كل ذلك أيما الصدق Qur'ani ya kasance a cikin dukkanin wannan gaba daya wato mai gaskiya ne cikakken gaskiya da ke ba da labarin haka abin da faru kuma haka abin da ba tare da kuban ko shakku ba walam yaqsu yaqsu alqur'ani bi daka ta ba la kulli zaman akan tsawon zamani ba ko kuma ni a kan shari'a shari'a wani hukunci daga cikin hukuncen-hukuncen shari'o'in shi an tahqiqi fawaidihi ƙwarƙani bai takarda daga tabbatar da fa'idodin wannan kotun ikhtalafa zaman wal makan ma ikhtalafa zaman wal makan yadda zamani yadda wuri ya saba alqur'ani ne yana da mai amfani da halitta da wani kuna gani ba ni yadda lokaci ya canza ya sabani wato aka samu tare zamanin da aka samu ci gaba turare za a yi alqur'ani ya dace da kowane lokaci ولم تنتقد فيه كما باور ولي أشكال القرآن أدنى نظرية mafi karancin karamin nazari da ake cikin shi karamin ilimin nazari da cikin ƙwararri miskin da nazariya ce kimiyya daga cikin waɗancan nazarorin da yi ana babu wani ilimi na kimiyya da fasaha wanda alƙur'ani ya yi wani a kan shi wanda daga baya ka gano ba gaskiya ba ne ba ne masanin kimiyya da fasaha in suka karanta alƙur'ani mai girma mamaki su sai su ga wani abu ma da sun mu yayin ƙur'ani ma a ɓangaren su a ga yawon ba mai siya wani su duka lokacin ya wasu da hukunci na alƙur'ani sun hukunci wani dan dai ya ba ta littafin ne a ga dai ya samu su yi su shiga cikin kokonto to sai ya ce abu da ya ta ƙur'ani wani ba gaskiya ba ne amma shi cikin zuciyar shi ya san gaskiya ne domin magana su ta Allah Allah da ya ba shi wannan masanin kimiyyar fasahar shi ne ya faɗa alƙur'ani rana ya gada mai gaskiya ya gada gaskiya su ne ta ta sa ne da wani ba rana ba shi wani nazari da cikin nazarori na ilimin zamani wanda ƙwararri ya faɗa suna da cikin ƙwararri da yawa wasu na da masana sun ciro ayoyi sun yi bayani Allah sa da shi ولم يتكلم فيه babu babu wani dai wahiyar guda ɗaya wanda ya makara ya yi cikin cikin ƙwararri wani yamma farko daga cikin gefen da ƙwararri ba da labarin shi mina kamurin da yankiya daga cikin al'amura da yi babu wani gefen da ƙwararri ya bari wanda ya wani zuwan shi kuma yau zama a gani ba in dai lokacin ya yi musamman da riba da gara Allah ya ce wani tsaina wani jirana wani hamira لتركبوها وزينة دوج da alfadarai da jiki ko da jankuna Allah ya ce ya yi su ne don kwarar su kuma ya yi su don kwalliya sai Allah ya ce wa ya tsoro kuma ya tare yana halitta abin da ba su ma'ana daga cikin abubuwan da za ku hau abubuwan da ku bai da ba su amma zai zo ku hau a lokacin ba jirgin sama ba jirgin kasa a duniya babu jirgin ruwa irin da zamanin irin wani jirgin da ya da inji sai dai da jirgin da makarar mutane ko kuma wanda ake ma fanka irin ta ta abin nan ta kyallaye wanda ta za ta zage ta jari in kuma mun yi irin nasu amma irin namu babu shi to Allah ta ga ta ga dai mu shi ba da labarin ba shi ne makarar da wani kuma da Allah ta ga ya magana وآية لهم أنا حملنا ذرية بالفلك المشهور كانت وخلقنا لهم بمثل ما يركبون jirgin kwale-kwale da kwanaye su irin na annabi ne mun halitta musu irin shirin wanda suke hawa kan kenan akwai abubuwa da yawa wadanda alƙur'ani ya bada labari gefe ne da su kuma amma sun zo da suna an saba da su ma ko ba ka yanzu nan da shekara a cikin lokaci ma waya waya haka za a yi waya ba ta da waya kawai a karbi ba ta da ko me yin nuna da ƙarfanar da wani aiwai ko me yin mun fasa abuwa yana da ilimin kimiyyar da zuwa da kuma na ka ce ma za a yi talabijin nan shekara a wajen da ta za a yi talabijin wadda ba ta da gudu ko shafa duka wani ta yi nauyi ko yaro sai ya ɗauki ka ba za ta yarda ga ta nan wancan gaba ne ta wuce sai ta yi shekara ba ta ganta ba in ka ganta ba ma ta kare ganin ta zama shekara ƙarshen ta ma ta yi wata shekara shi ma ne ta yara da ya san wani ta wani to ga waya yanzu ita wannan waya ɗin tattin yanzu a shekara ashirin da ta wuce bayan wancan ta bai haka cewa za a yi ta ba maganar lallata ba sha ba za ka da ba ka yi ba ka yarda a ce waya ce kawai cikin manufofin da za ka rage lallata ta kawai ta hanyar da kake so nan za ka rasa ba ka yarda da komai na da yana ce sai dai wannan ta gargajiya ta zama gargajiya a wancan lokaci kuma ya zamani ce ita ce ta gargajiya ga ya zamani ita ma wannan suna da yawon kuma ka fito lokaci bai shi wata ta amfani to wace ne ba yanzu an gaya mu ga yadda wanda za ka mayar da kuma haka sanu sanu za ka rawa ita ma a saba ita wannan da zama gargajiya da ta ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi Allah ya samu dace. Umar ya ce babu wani gaibu guda ɗaya daga cikin gaibu duka da Alƙur'ani ya bada labari da su wanda ba su zo ba alhali da Qur'ani ya bada labarin wasu ba kama annahu kamar yadda ka san malam yace lam yajru mu'arrikhun babu wani malamin tarihi wanda ya karambani ka'inan markana kun ma wane ne shi ala an janko da kisratan akan ya karyata ko ya warware wani labari minan kasasin adida daga cikin kistoci masu yawa allati na tara wata alkur'ani wa kanisu wani kurtiwa ya karyata su ba ya yawa ko ba za a taɓa samu mana ba wani maka faɗo na masarin daji wani zai yi wa da ƙwararri musu zuwa wani ko da rufi sun yi na da ƙwararri na wasu kamar yadda ake da sauran da ta abin su kuma yin kira ana kwalkwacewa ana tafi ƙwararri muhakkak kawai gaskiya shi ta riga ta tabbata an da an tace shi aure kuwa ko kuma ya samu ƙwarin gura ala tadbibin akan kayyata mana ko malamin shi ne har na ne ba bai ya tuntuɓe su kan wannan yawar cewa gaskiya da abin da ba zai samu wanda zai karfafa shi cikin gaskiya a cikin bayan wannan kayyata ƙwararri ta tabbata an nafi hajin da shi ko kuma ya kore wani abu da ya faru min al-hawadi tarihiyya daga cikin abubuwa waɗanda suka faru a cikin tarihi ba za a taɓa samun masani ba na tarihi wanda zai wannan aiki allati ashara ilayha wacce alqur'ani ya nuna mu mutane ta aw fassalaha ko kuma alqur'ani ya bayanin ta dalla dalla kamar kisa annabi Musa kamar kisa annabi Ibrahim kamar kisa annabi Isa yana da sun kisoshi da Allah ta'ala da kisa annabi Adam Allah ya bayanin su bayanin yau bayanin su kake wasu an kaji ga Allah ta'ala sunan su ma yake wani kawai ba zai bayanin su kawai sai ya wani sunan su wasu kuma Allah ta'ala ya kawo labarin su aya biyu kawai wasu kuma ya zama to labarin su yana da ɗan yawa amma bai wuce gaba ɗaya su ba wuce aya ba duk da ƙarar nan da su to da wannan yin mai yawa da ɗauke matsakaicin yin ɗan kayan nan babu wani wanda ya sayo kare da shi fadin sa mutum ya je yi ba sai ayi bincike za ya gano gaskiya ne abin da aka sani kuma da shi ba in dai bincike sai ya gano cewa nan dai qur'ani gaskiya ya fara game da wannan abu wani bayanin galarin hakim malam ce to irin wannan magana mai hikima asali magana mai gaskiya yuhibul aqal al bashariyya yana hana dan adam hankali na dan adam an yanzu ba ruwa ya rubuta ne al-bashar ya danganta wannan labarin zuwa ga wani mutum daga cikin mutane muna gane ku irin wannan magana za ta fito irin wannan matsayin cewa babu wanda ya sayar da wani ba to babu wani hankali na yaron da za a cewa yau magana mutum ce ba ta Allah ba ce kowa da kamar yadda alwalid ibn al-mughira ya faɗa yace ina la ilaha illallah wannan ba komai ne ba ce magana ta da zaya su sa'o su yi safar da sanduzan kona shi da wata safar wa ma da wata na safar me ya sanar da kai mene ne safar Allah ya ce la turbi wa la taba ba ta bari kuma ba ta raga marwa hajjul bil bashar tana kware wa da cikin dan adam ala ya fis aka akan ta ta bala ko ba ta sadaka ba sai ka ba samu wani mutum ba wanda ke da ƙarfin tunani ko ƙarfin ilimi ko ƙwarin tunani ko zurfin tunani ya ce bai yarda da alƙur'ani ba magana Allah ce magana da Allah ne sai ɗan kaɗan da cikin mutane aka samu shi ma Allah ya kare da shi Allah ya wadata shi Allah ya kawo ƙarshe shi ibnu fawqa taqat fawqi bashar kuma alƙur'ani ya wuce wato iya wa ɗan adam in kuka ga alƙur'ani ta san alƙur'ani ya wuce ƙarfin ɗan adam kalimar guda in tana karanta shi za ka ga larabci ne karanta amma kawai ya sha mamma ayar wani gona ta bambam da kuma haka ake ta tafiya ba a ƙara dawowa haka ake ta tafiya tsabanin labarin wani mutum yana baka labarin za ka fara gara karanta a kusancin da iri ne ya yi ta tafiya ma ƙwararri ba ka yi tun daga wani tun daga alhamdulillah har zuwa yau da mutum da ba ka kawai ana ta canza abubuwa ma na yan shaki zancen iri ne ne larabci ake karanta maka amma kana karatun larabci sai ka gaba ɗaya bane ba ba salon magana ba iri ne wani yanzu da yanzu to da haka ne na faɗa suna ne to da haka ya tabbata magana na da shi wa mustawa na arifin kuma alƙur'ani ya wuce matakin sanin mutane wa ila batala to idan ya zama to bai yi wa ayya kuna kalamu bashar qur'ani ya zama to magana kan adam wa huwa kalamu khaliqil bashar to nan magana sun zama halicin dan adam wa huwa dalilu wujudihi ta'ala kuma shi dalili ne na samun Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmi kuma dalili ne na ilimin Allah وقدرته كما دليل لنا إيقونا وحكمته كما دليل لنا هكما الله سبحانه وتعالى نوع كما وجود هذا النظام الدقيق صار لنا نزال وجه الثاني من سره المتمثل والذي بين بهذه السنن الفوزية أتكلم عن وأتهني نحن نحن الخلق والتكوين أجسام هلتا لكم دينك هلتا ولا جاني مكو سامو ساري بسري معنى ساري بسري شيء ساري تبالي جيو تبالي سابا وقال تعالى سارا من أولا جانو وسامو كل وانا سارا أشكرا يوشا كل ما تعيش وإلا نولا جانا سبحانه وتعالى والتنشأة لكما قادوا تادوا لبدا تادوا لهمتو tun suna yin ƙanana azumi ba wata kuyi da kuma faɗaɗa su ɗaya da su mataki bayan mataki kuma haka Allah ne ɗan ƙarin yake ba sannu sannu tun kana ji ka zamanto ko kakin kana bari ka zamanto jini ka zamanto tsoka ka zamanto kashi ka zamanto tsoka da kashi har Allah ta'ala ya sura ta halitta ta a cikin mahaifin mahaifiya kuma da kuma daga nan ka ci gaba da rayuwa har tsawon wata tara nan kake ci nan kake sha nan kake wasa nan kake kwanci in lokacin yi ta wata ya tafi duk kowa haka Allah ya yi ko ba haka nan duk iya ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ko kuma Allah ta'ala ya samu ka zargin hawan mataki bayan mataki na karka kunna tabakan an tabaka za ku hau mataki bayan wani mataki ita wa daga mahaifa sa'an nan ku koma yan jami'ai kuna kuka na ba ku nono sanu sanu sanu sanu har ku kai da za a zanga ba ku ruwa inda za a zanga ba ku abin sha ku kai da za a yayi har ku kai inda dan kun ya wa da ku ga so ku ruwa ta ba domin kun tawa sannan wani ya doge ku duk mataki ne na rayuwa da kuma hajjar daga nan ma sai karfe su ma sai ɗin zai da aka yi zama yawan nan na rayuwa ana da nan da ana da ana da rayuwa da tana kuka sai da wata rana za ka zama tsohon ana da samun shekara ta ɗari da wani to samun yawan wannan tsari yana nuna akwai Allah subhanahu wa misali yau ga ya ke hanya domin inda muke yi da kan mutum da wani sai ya saba mana wani zai zuba da kan wani zai yi duniya ya dogara mata lisa'iri ka'inatin hayya ga dukkanin halittu gaba ne waɗanda suke masu rai ya ce mutu a cikin wannan duniya dukkan halittu gaba ɗaya mu da yake Allah ta'ala yana mana tsawon rayuwa sai Allah ta'ala ya sa wato girman mu yana da mu amma dabbobi dan ba yau za a yi wata kuma za a yi ko ba ba ba ma yau za mu yi kamar yawa da zai kuma ba ya rufe a gaba ya da ya rufe a gaba amma ita cikin hawoyi shi ke na ta iya tafiya kuma ba ta dadewa duniya ko ba ta dabbobi suka shiga da kuma duniya rufe wasu misali ubangiji Allah ta ga maka kwari sai ka shekara tamanin da biyar tasirin sai ka shekara ba da shi wa lafi da kwari aiki ba sai ka zaka wata shekara a yi kuma yana noma ko shekara yana da masu yawa da a ji a kwanar rayuwar gidan ka so da shi ke nan ya zama mutum a wannan lokaci kuma ya bayan ya kwari ba na gona ko dokin gidan ka da zai ko nuna ko dokin gidan ka kuma zai wannan shekaru ba to sai ta Allah ta Allah ta Allah tsawon rayuwa sai Allah ta Allah ta shi da rai ko kai wata da watanni kai ka kai ya tafiya kai ka samu fadin ka ka ji kuma sai kai shekaru sai za ka rage wannan duka sai ba sai ba sauran da gudu duka to za ka duk dabbobi da halittar Allah ba su ne gaba da haka su suna wala da rauni tsanin samu kalbi da gaba ko to samu yin wannan tsari ba yau yana ni a kan Allah su wani ba inda jami'a domin dukkan su waɗannan halittar ba sai kalimun masu dukawa ne da yake suna da waɗannan hanyoyin na Allah mutaqayyidu biha sannan kuma suna kaure da waɗannan abubuwan waɗannan sunoni na Allah subhanahu wa ta'ala لا يستطيع الخروج عنها بس هي بداية جاوة النهائي لأن بحال من الأحوال تعالي لك أنا ما نتقول الآن بعد ما يبدو صبر غير والمبالغ سنة الله ولن تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد بسنة الله تحميلا هذا سنة الله هذا سنة الله ana ma wani da zuwa duniya da za ka yi shi kuma ka gaya shi ta mai ko kuma da za ka yi shi kuma ka gaya wani da kasuwa to ya zama babban bani ko to ya zama sai ran da aka yi shi kuma ran da ya zama za ka yi girma dole sai abuwa da nan matakan kowa sai ya yi a hankali a hankali yin girma wani insani ba da yace matsala mutum misali ya alaƙu nukubatan yana miƙewa a matsayin gurgun da nihin firmahi a cikin mahaifa sun matabar bihi a kuwarun ajiba sa'annan wasu matakai masu ƙayatarwa da ban mamaki su zo su wuce a kai la dakhla li ahadin ghayri la ba ko wani wanda yake da mashiga a cikin ba Allah mana ba ko wani wanda ya wani kokari cikin wannan matakai masu dogewa da dan adam ya wuce sai Allah ko wani kallo ne kawai ya kudu ba da hadasarar sauya bayan waɗannan matakai masu ƙayatarwa sai mutum ya rito yana ainihin ɗan adam wanda yake marinci ana fi kalkuli wa tabbini wannan a cikin halittar wato ɗan adam ne da kuma mara halittar wa kadhalika al-hal haka nan ma yanayi ke fitan shi'ati a wurin tasawa wa taqwimi da kuma ainihin kakwara shi ba na sanya cikin mataki mataki domin simen to mutum yana farawa ne daga yarinta wato hulatin da kuma karanta daga ɗan ƙararramin yaro zuwa ɗan yaro ila shabani ya zuwa matashi wato hulatin ya zuwa babban matashi ila kubula ne zuwa kwarzantaka wa shekuka zuwa tsina duk sai mutum ya yi zama rikin madama ko ka zama ɗan ƙararrun yaro kana da rai ya yi zama yaron da kake koyon tafiya koyon gudu haka ne koyon rigima duka a inda duk za ka wuce waɗannan kuma a zaman tuwa da za ka zama tuwa matashi dan shekara sha takwas abin da ya ke shekara talatin shekara talatin zuwa arba'in kana fata cikakken mutane sa'an nan daga nan kuma sai da zuka da zuwa kuhula ta zanta ranar bangon su daga nan kuma daga hamsin kuma sai da ranar tuntuni da ta kai hamsin tuntuni ne sai da zuka ta kuma wani ta kai ma nan kuwa ko kana kuwa wa'adi sunan al'amatu bil insani waɗannan su ne sunnoni na gaba ɗaya ma'ana hanyoyin da Allah ta'ala ya halitta dan adam da su gaba ɗaya cikin dan adam alwani ma da yace kuma wanda yake cikin sunna Allah cikin sauran halitta iya nafsuha kuma waɗannan abubuwan su da kansu ne waɗannan matakai matakai ne tun a shiga su ne kuma dai hayo ne a cikin gaci yace daga mai da gungumin shi ma wala ɗan ƙararren domin girman na ya tsanin mata kamar jijiyar kai wala jijiyar da ke cikin ne haka ya wala ɗan iska na nan kwashe shi yana tashi haka har ya kai yadda iska ba zai kare shi ba idan baya kan abincin shi a yi fahimta zai yi kwari in ka gaisa da ke jin ko iska ne na na azaba ya wuce misali wanda ba ko wanda ba ta haka ma ciyawu waɗanda su yi kwari su girma su zo gari su su ya kuwa da sauran ciyawu da bayan wanda ka yi ci da wanda dabbobi ne ci duk suna fara da rauni ɗan kankana wa mithlu al-akhlaq mana yanzu haka nan ba wato malakoki waɗanda suke na sararin samaniya wala jiramu samawiya da kuma ainihin kasafai waɗanda suke can cikin sama su ma da suke bara yan ƙanana ko ba ka wata ya ke bara ɗan ci an ƙarfin lafiya bara ba kuwa ke gani duk mai yana noma a ranar ba ya gani amma ba shirin wani yana yi wani ko kwana na uku sai gaba da yana ya yi amma sai ya wuce sallar isha hanyar ba ya haske sosai babba ga yi kuma na ne ba ka da jini ko ne yana dan karuwa ya ga kwana goma sai ka ji gaba ɗaya kwallon shi da yana amma ba ta to ba kwallon shi da yana ya yi to ya kai sha uku sha uku sha biyar sha shida sha bakwai sai ka ji gaba ɗaya ya yi to kuma ka kai sha takwas gobe sai ka gashi irin na jiya sha tara da sai ruwan sai ya rage kaɗan ishirin ya rage kaɗan da ɗaya ya rage da biyu da uku da hudu sai ya koma yadda aka taɓa gani kuma shi da sai ya race gobe gani ba kuma sai ranar da ya sake nuna ba ba ina jami'an ba ya ce dukkansu gaba ɗayansu khadi'atul masu dukawa ne limaru bi qadbihi game da abin da aka daure su shi min sunanin da sunanin Allah la yahidu anha ba su kaucewa da waɗannan sunoni na Allah kamar da aka bai kaucewa su mara wala takhruju an sinfiha kuma ba za su fita daga wannan tsaron da suke yi wannan hanyar da suke yi ba walau hadatha da zai faru a yin faraka sun kuma cewa hanyarsu ta lalace au kharajat majmu'atun min al-kawakib ko kuma waɗansu tarin hagudani su fita an madaraki a daga wuraren da su na kharaban alam da duniya ta ga ta lalace tun da Allah ya duniya hanyar da suke bi ta ce ne الشمس تجري مستقرا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقرجون لا الشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا يصادق القمر وكل في فلك يستحيل kowa cikin su kusa wata hanyar yake da ba zai kauce mu wannan ba an samu matsala shi ne ko ba za samu matsala ba zai samu matsala ko ba za ta samu wani sunna ce da Allah Allah zai ce wani sunna ne وانتهى شهر هذه الحياة فأن يأتي شهر ولا لا يرد على كامل وقوة يتجه يعني shi yasa ƙarshen duniya lalacewa da saboda yi amfanin su ya kare da bari kalbasa wa kasa balbama wa duniya da shamsu wa sama ya kuma yin sayar yau mani idai da mamar idan Allah su ba ka wata ya sha ba ta rana aka haɗa rana da wata shi وجدت إلى ولد البلد كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر باول الكل باول الكل سير الملا هو يجب الملا سبحانه وتعالى وما يجعل من هذه الأدلة العقلية والنقلية أكن يوم النم دليلا نعم كي المنطقية ولم نستمع منطقي نمغنا والنقلية السمعية معنى منطقي shi ne tsatsara abubuwa a ce ma hankali in abu ka za ya samu za a samu kaza shi ake ce ma wannan kuna gane waɗannan dalilai na hankali na tsara ma hankali a gwada mashi haka haka ne ko ba haka ko hankali ya so a yi ba kuka ce ba da za a ce ma hankali ga abinci nan za a ce ma mutum ga abinci nan shi ne su yi ga shi ba ya da shi ake ce ma hankali to yanzu abinci a kowane da da za a ce ma ga wani gida an gina ko kuma ga wani gida shi gina da saurin kyau shi da za a yi ba ko yi gina da shi don shi ba wani abu da su an yi shi kamar yadda aka rawar zuwa wani halifa ya yi ta rigima da wasu mutane a kan akwai Allah suka ce masu yarda haka ne haka ne ko lokaci ko zai ne aka yi aka kawo musu bilimi har dai ya aka ce a bari sai gobe ana dawowa haka suka ce mai ai yanzu kana nan akan cewa akwai Allah da gano kan ra'ayin da yarda cewa babu Allah duk wani nan kowa shi ke samar da kai abubuwa abin ba ya ce musu kai tun da gwada ya mata ta wani wani labari ina ta tunanin an yi abin nan gaskiya wani katin jirgin ruwa an ce ya je bakin bakin gabar ruwa ya sauke kayan da ya lulu da kai kuma ya dogo su ya dawo kuma ya san shi kan suka tsaya haka yau da haka kuma da sauke ne ya ce a shi kan gwardo mutum shi kuma shi ya sauke da shi suka ce a yace ba zai kun gaba ɗan ƙarami a duniya zai gaba da ɗan ƙarami ne ma da shi rubu a ce shi ba yi makan shi amma duniya tana yi makan shi ka ce da kun gane shirya wa ta gaba nan guda da domin yarda da Allah wanda kaliyatun samiya da kuma dalilai na nakali waɗanda suke na saurari akan su malamin ce amanar muslimu billahi ta'ala musulmi a kan su ne ya yarda a bayanin wa bi rububiyyati kuma ya yarda da rububiyya aikin Allah bi kulli shay'in ga dukkan komai wa ilahiyyati kuma ya yarda da allancin Allah ne awwali wa lafi ga mutanen farko da mutanen ƙarshe wa lalata asasi kuma akan wannan harsashin min al-imani wal yaqin da imani da yaqini da takayyafu hayatul muslim fi jami'i shu'uni rayuwar musulmi take zan zagayawa ta kasance a cikin dukkan al'amura da baya ya kara da imani da ba mu dace ba na ya kara da yana da masalai da kuma da ba ga yana da wani zaka kuskure kuma da ya kara da na samu da Allah ka zama a cikin Allah ka zama a cikin Allah ka zama a cikin Allah ka zama a cikin మరి సాయంత్రం మళ్ళీ అడ్వాన్స్ లేదా మరి గాయం మళ్ళీ అడ్వాన్స్ రకాల అలా విధానాలు ఉన్నాయంటే ముస్లిం దినస్ ప్రధాన ముస్లిం
hankali سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام